نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha takwas ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan Oktoba 1996. A Sheikh Muhammad Nasir Din Albani Abu Abdurrahman ya ce, Al-mas'alatu samina wal arba'un mas'ala ta arba'in da takwas wa yalhaqu bi zalika raf'u sauti bi dhikri amama al-jinaza yana magana dangane da abubuwan da shari'ar musulunci ta hana a raka gawa da su ya lissafo cewa bai halatta a raka gawa da kuka ba ko da ihu ko kuma da bakin wuta yadda ake a zamanin maguzanci to sai ya ce har wa yau ɗaga sauti da zikiri ana tafiya ana raka gawa wannan ma ya shiga cikin abin da shari'a ta hana li'annahu bid'atun domin bid'a ne duk wani mai zikirin duniyan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi shi sa'an nan sai sahabban shi to shin annabi yana tafiya yana tafiya kai gawa ana ainihin daga sauti wajen zikiri sahabbai suna yi an samo wannan ainihin daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samo ba don haka ana tafiya ɗaukar gawa ana zikiri ko ana kira'a ko me ake yi sunan wannan abu bid'a ولقول قيس بن عباد haka kuma saboda magana qais dan ubad tabi'i ne Allah ya ƙara mishi yarda yace kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wa sallama yakrahuna raf'a sauti inda janaiz sahabban annabi suna kyamar a daga sauti a wajen al'amuran jana'iza ko da an je makabarta wannan ya ce ga yadda za a haƙa rami wannan ya ce a'a ga yadda za a zo ana jayayya duk ba su halatta ba wannan so ake aji an yi tsit to amma in aka je kai gawa yanzu kana ji kana ganin bid'a ka yi magana a yi faɗa ka kyale kuma to yaya ai gwamma ka faɗa ɗin duk inda aka je aka ga bid'a ba dai gashi ana karantar da ahkamul jana'izi ba to dai za ku gayyace mu jana'iza mu ganku da bid'a ba izala ba ko ku ko kafa izala wallahi sai mun yi muku wa'azi faɗa kuma ku ci gaba dan haka aka zauna ana karantar da littafin amma yanzu gashi duk yan wata anguwan ne suka taru suka cika masallacin ina yan muciya din ina yan cikaji din amma da an yi mutuwa shi zai sheko da gudu malam uwata ta mutu uwarka ta mutu kaje ka kai ta mana kaje kai mata al'amura waye ce karka koya girman ka ya hana ka ka dau littafi ka tafi ka koya aka taho masallacin ku kuma aka sa karatun aka sa alaspika amma ana sallah magariba sai ga mutum ya kwashi takalman shi ya tafi ma'ana bai da bukatar abin kenan baya so amma kuma mutuwa ɗin nan tana ɗamfara da fa kowane gida to ran da aka yi mutuwa kuma ran nan ne wai ya san da malam to shi yasa na ce in dai sallar gawa ce in ka ga na wuce ne wa sallar gawa to ya shafe ni ne ta shafe ni ne amma ba ta shafe ni ba uwarka ta mutu wuce mu bi ka sallah ba za ka iya ba shikenan a kai ta a rufe ta haka a to me kuma kake so mi maka an zauna ana karantar da kai addini ka tashi ka gudu to lallaba ka ake musulunci in za ka kai in ba ka akwai waɗanda za su yi ba gashi ba yanzu 'yan wata anguwa suka zo suka cika wurin karatun to ku ba kwa so wasu na so kenan to in aka yi mutuwar daga can tudun wadan aka aiko mana sai mu tafi to ku kuma ba ba ku son karatu shi kenan ku kuka yau kanku asara to sai an yi mutuwa ne da gudu za ga mutum ya taho wai ka shirya mishi likafani ka shirya ce maka aka yi ni maɗinkin likafani ne to shine sahabban annabi suna kyamar ana daga sauti da ake a wajen al'amuran jana'iza akhrajahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 75 wa ibn al-mubarak da abdullah ibn al-mubarak fi zuhudi a cikin littafin shi mai suna az-zuhud war raqa'iq yana bayani ne akan tsoron Allah da gudun duniya da kuma wa'azozi da za su karya su tausasa zuciyarka shine ma'ana az-zuhd war raqa'iq al-imam ahmad yana da littafi akan haka al-imam malik yana da littafi shi ma kitabu zuhudi sannan ibn mubarak ma yana da nashi to wannan asarin ya zo a cikin az-zuhud ne na ibn mubarak shafi na 83 wannan littafin az-zuhd war raqa'iq wani babban malami indiya Abdurrahman Abdurrahman al-Azumi ya haƙƙaƙa wannan littafi din an buga shi a cikin mujalladi guda ƙato haka wa Abu Nu'aymin da Abu Nu'aymin a cikin Hilyatul Awliya a cikin mujalladi na tara shafi na 58 bi sanadin rijaluhu thiqat da isnadin da mazajen shi amintattu ne mutanen da suka ruwaito shi amintattun mutane ne mutane ne nagari sai ce wali anna fihi tashabbuhan bin nasara kuma ai a tafi kai gawar musulmi ana karatun qur'ani ko ana yin zikiri ai yin haka kuma koyi da kiristoci ne fa innahum domin su kiristoci yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim suna tafiya kai gawa zaka ga suna daga sauti suna karatun bible ɗinsu littafinsu wa azkarihim da kuma zikirorinsu ma'at tamtiti tare da su ne suna rerawa والتلحين suna karkatar da ainihin harshe wattahzin da kuma ainihin karatu na nuna halin jimami da bakin ciki ka san akwai karatu zaka ji mutum yana yana mararecewa ko waka aya ko da zaka ji ana yin ta ana mararecewa in ka ji sai ka ji kawai wani irin tausayi ya kama ka kuma waka ce kake saurare to haka zaka kiristoci sun tafi suna karatun bible suna karatun zikirorinsu suna karkatar da harshe suna ainihin yin gwalangwaso gashi nan to wai musulmi ma sai suka komo sai su tafi suna zikiri ko su tafi suna karatun qur'ani ko ana karatun dala'ilu to sai ce wa aqbahu min zalika tashyi'uha bil azfi yace abin ma da yafi muni tafiya da karatun alqur'ani ko da zikirori ko da wasu abubuwa makamancin haka aka ce bid'a ne to abin da yafi wannan muni kuma shine a tafi ana ainihin kada wato al'azaf abin da yake kamar goge ko abin da ya shafi ainihin music kiɗe-kiɗe irin na zamani haka alal alatil musikiyya akan ainihin wato da kayan kiɗe-kiɗe na ainihin goge amamaha a gaban wannan jana'iza azfan ana ainihin rera wannan goge rerawa hazinan wata irin rerawa ta jimami wadda gashi dai goge ake rerawa amma kana ji sai ka ji wani irin jimami ya tashi da tausayi ya taso a zuciyarka to aka ce duk waɗannan abubuwa ba daidai bane kama yuf'alu fi ba'di fi ba'd al-bilad al-islamiyya taqlidan lil kuffar kamar yadda zaka ga haka ake a cikin wasu ainihin ƙasashe na musulunci wai su suna koyi da kafirai wai in ma ba a yi haka ba wai ana ganin wai ba a girmama mutum ba wallahu musta'an Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye Muhammad al-Ghazali Muhammad al-Ghazali na zamani wanda ya rasu kamar watanni hudu da suka gabata ya zo yana maganganu dangane da sukar musulunci da ya saba yi sai ya ce wai musulmi in aka yi mutuwa ba wani sha'ani ba wani bukunkuna da ake yi na a girmama mutum ya ce yanzu ka kalli fu'adu abdulbaki babban malami ya yi wa muwatta aiki ya yi fihirasa ta alkur'ani ya yi kaza ya yi kaza amma wai da aka ɗauki gawar shi sai aka wuce shiru ba wanda ya san ma ya mutu a anguwar ba a sa wasu goge an ɗan goga ana tafiya a kai shi ba don a girmama shi wai musulmi ne ke faɗin haka kuma wai malami to gazali kenan gazali ɓatacce ne fa Allah ya kiyaye ba gazali wancan ba gazali wancan ya ɓata daga baya Allah ya shiryar da shi dab da zai mutu mun shayo mutane bayani amma shi wannan gazali al-mu'asir to wannan shi akan irin waɗannan aƙida ya rasu shi yasa malamai suka yi ta mishi raddi Allah ya kiyaye to iyakar abin da Sheikh Al-Albani ya faɗi kenan a tsohuwar nuska ta sifatu salati a ta wannan littafi ahkamul jana'iz a sai ya samu wata fakara sai ya sauke lamba to amma a wannan sabuwan bugu sai ya dawo da wannan abu da ke cikin hashiya ya dawo da shi sama yace qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkar al-imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗi a cikin littafin shi al-azkar صفحة الثالثة ومئتين شافي نتري أكو دبيو دري بيو دا أكو شافي نتري بيو دا أكو نا الأذكار تا يواك دوبا أناك أذكار baka ga shafin yayi daidai ba sai ka kintaci inda magana take dangane da zikirori game da jana'iza saboda bugun littafi daban-daban ne wannan an buga shi an yi rubutu manya-manya sai ga littafi ya ƙara yawa wannan an matse shi sai ga littafi ya kaɗan don haka bugun da ya ainihin kafa hujja da shi in irin shi kake da shi da ka dubo ɗari biyu da uku za ga ya daidai in ko ba irin shi bane sai ka nemo inda magana take sai ga magana harafi da harafi wannan littafi na al'azkar ya yi shi akan zikirori ne na annabi sallallahu alaihi wasallama amma a cikin wannan littafi akwai abubuwa waɗanda suke ya wajaba musulmi su nabaha su faɗaka a kansu saboda ba daidai ba ne wasu hadisan za'ifai ne wasu mawdu'ai ne ya kafa hujja da su wasu maganganun kuma da ya hatta a cikin mazhabin shafi'iyya din da yake sharhi ba su da asali wasu maganganun to don haka sai kaya a hankali akan wasu al'amura in ba haka ba kuma to don haka ilimi dai ba zai yiwu ka ɗauke shi a cikin littafi ba sai da jagorancin malamin da ya kware akan wannan fannin don idan da haka ne sai mutum ya je gama karatun turanci a jami'a ya samu duk abin da zai samu sai je ya siyo littattafai na likitanci ya zo ya yi karatu a ɗakin shi sai ya zo sai ya rinka yi wa mutane likitanci haka ake yi ko ya shekara ɗari yana karatun turanci ya ɗauki littafin likitanci sai ya ga wani technical word wata kalma wadda yake istilahiyya ce likitoci kaɗai ke amfani da ita ba ta a turanci gama gari to yaya zai fassara ta da yaya zai fahimce ta ba zai taɓa fahimtar ilimi ba to shi yasa ba a ɗaukan ilimi a cikin littafi to amma matsaloli yanzu mutane kawai kowa ya sa girman kai ba zai zauna gaban mai karatu ya karanta mishi ya fahimta ba wai sai dai je sai littafi ya kulla ɗaki ya koyi ilimi da haka shi yasa kuna ganin ɓataye yawa to al-imam an-nawawi ya ce wa alam anna as-sawaba wal mukhtar ta sani da cewa maganar da take daidai kuma wadda take ita ce zaɓaɓɓiya a gurin malamai wa ma kana alaihi salafu radiyallahu anhum da kuma mazhabin da malaman farko suke a kai annabi da sahabbai da tabi'ai as-sukutu fi hali sairi ma'al jana'iz ma'al janaza duk sanda aka ɗauki gawa to zaɓaɓɓiyar magana wadda take daidai wadda annabi da sahabbai suke a kai shine sai a yi shiru lokacin da ake tafiya tare da wannan gawa fala yurfa'u sautun bi qira'a ba za a ɗaga murya ana karatu ba wala zikrin ko kuma zikri wala ghairi zalika ko wani abin daban wal hikmatu fihi zahira hikimar da ta sa aka ce za a ainihin wato ɓoye komai a yi shi a sirrance ma'ana a ji shuru a wannan hali ba a san a bayyana ko menene karatu ne ko zikiri ya ce wannan hikima a sarari take wahiya annahu askanu li khatirihi abin da ya sa aka ce mutum ya shuru a wannan halin wannan shine zai fi sa tunanin shi ya natsu wa ajma'u li fikrihi fi ma ya ta'allaqu bil janaza kuma wannan shine zai tattaro ainihin hankalin shi game da al'amuran da suka shafi wannan jana'iza amma an tafi al'amuran jana'iza wannan yana surutu wannan yana kira'a wannan suna taɗin kasuwa wannan taɗin ofis wannan taɗin ƙarin jihohi wannan kaza wannan kaza kowa yana tattauna al'amura to yaushe ne hankalinka zai dawo ka fahimci abu wani sai ma an doshi makabartar tukuna tuna au ashe za a tafi kai gawa ne to wannan na daga cikin dalilan da suka sa za mu zo mu ji malamai suka ce bai halatta a ɗauki gawa a kai ta a mota ba sai dai in tafiya ta yi nisa matuƙa amma in ba haka ba so ake a ɗauki gawa a cikin makara a ɗora a kan wuya kowa yana ganinta zai fi natsuwa amma an ɗauki gawa an saka ta a cikin buɗin mota masu rakiya kowa ya shiga motar shi wani ma sai kunna rediyo yana ta ji sai an kusa da makabartar ya ce ya rufe to shi yasa makabarta an ba nisa ta cika ba to bid'a ne a tafi a mota za mu zo mu samu duk a cikin wannan littafi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattara mana alhamdulillahi wahda wal fadlu lillahi wahda wa huwa al-matlub fi hadha al-hal natsuwa ita ce a bar nema da yin shiru a wannan hali fa hadha huwa al-haqq al-imam an-nawawi yace wannan magana ita ce gaskiya wala taghtar wala taghtar bi kasrati man yukhalifuhu ya kai mai karatu ko mai saurare nawa wuya ne maka nasiha ya ce kada ka rudu da yawan waɗanda suke aikata haka ai mun ga malam wani ana jana'iza yana surutu to yaya waɗannan yan yara za su ce babu kyau a malam wani annabi ne shi kuma jahili ne game da sunna kai ne yake malami a wurinka duk wanda bai san sunna ba tantagaryar jahili ne duk karatun da ka sani a duniya in baka san alkitabu wa sunna ba aikin banza ka karanta saboda haka duk abin da ya sani yana da'awar wannan abu ilimi ne na addinin musulunci to menene ilimi na addinin musulunci al-imam shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace kullul ulumi siwal qur'an mushtaghila kullul ulumi siwal qur'an mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilm ma kana qala haddathana wa ma siwa dhaka fawaswasatu ash-shayatin yace duk wani ilimi a duniyar nan bankaura ne sai dai in karatun alkur'ani ilimin alkur'ani ko ilimin sunna ko kuma ƙoƙarin fahimta addini ya ce duk abin da ba wannan ba ya ce wannan shi yake kira hayaniya da kuma kururuwa shaidan saboda haka duk ilimin shi kai ne kake ganin malami ne amma an dawo wurin malamai idan bai san alkitabu bai bai san as-sunna ba shi ba malami bane jahili ne saboda haka karka rudu da cewa wani ai yana surutu in an ɗauki gawa an tafi karka rudu da wannan dan bid'a ne bai san addini ba abin da ake so ka duba shine menene Allah da manzon Allah ya ce ba ruwanka da yawan waɗanda suke saban wannan ba ruwanka da ainihin wanda yake komai girman shi na haka yace fala taghtarra bi kasarati man yukhalifuhu kar ka rudi da yawan waɗanda suke ainihin saba wannan faqad qala abu ali yace baban aliyu al-fudail ibn iyad radiyallahu anhu shine al-fudail dan iyad Allah ya kara mishi yarda daya daga cikin tabi'ai ne ya faɗi magana ma ma'anahu ga ma'anar maganar tashi ya ce, Ilzam turuqal huda, ka lazinci hanyoyin shirya, wala ya durruka qillatu salikina, ƙarancin waɗanda ke bin wannan hanya ta shirya kada ya dame ka. Karka ce, ai ‘yan kaɗan ne ma mabiya addinin da gaskiya ne da duk mutan gari ba su goyi baya ba, a'a karka ruɗu da wannan, wa iyaka wa turuqad dalala, ya ce ina gargaɗinka karka sake ka bi hanyoyin ɓata. wala taghtarra bi kasratil halikina kar ka sake ka rudu da yawan waɗanda ainihin suka hallaka dukkan su hallakakku ne kar ka rudu da wannan to abinda al-imam an-nawawi ya dauko daga wancan babban malami kenan cikin tabi'ai sai kuma shi nawawi ya ce wa qad ruwina fi sunan al-baihaqi haqiqa mun ruwaito a cikin sunan al-baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu abinda ke karfafa yake hukunta abinda na faɗi sai shekul albani ya sa cikin kausi ya ce yushiru ila kauli kais bin ubad imam nawawi yana nuni ne zuwa ga magana kais dan ubad din can da ya ce kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama yakrahuna raf'a sauti inda janaiz sahabban annabi na kyamar daga sauti a wurin jana'iza wannan magana nawawi yake nuni gare ta da ya ce mun ruwaito cikin bai haƙi abin da ke nuna haka imam nawawi ya ce wa amma ma yaf'aluhu al-jahlatu min al-qira'ati ala al-jinaza ya ce abin da wasu jahilai suke yi na karatun alkur'ani wa gawa bi dimashq a ƙasar dimashq a sham kenan can inda nawawi yake kenan an ɗauko gawa sai a samu wani zureren alaramma gashi nan ya zo yana ta karatu yana ta karatu ana tafiya da gawa al'imamin nawawi ya ce ana yin wannan abu a ƙasar dimashqa wa ghairiha da wasu ƙasashen daban min al-qira'ati bit-tamtid kaga suna rera karatu wa ikhrajil kalami an mawadhihi suna ainihin karkatar da magana Allah daga yadda take ba sa karanta daidai wa ruhe ya wallaili idza sa je ya ba haka suke karatun ba wanda duk ya karanta qur'ani haka fan ya mutu wuta zai tafi in bai hankali ba wallahi matukar bai sa abu ya mutu wuta zai tafi wa ruhiya Allah bai saukar da wa ruhiya ba babu wa ruhiya sam a cikin alqur'ani babu wa ruhiya mun fahimci wannan sannan wannan kira'a ta warshi kullum muka zo munasaba akan haka sai mun muku tambihi kira'a warshi al-imam warshi riwaya yake da ita inna ma faɗin kira'a warshi ma da ake a ilmance kuskure ne don warshi baya da kira'a warshi rawi ne nafi'u shine wanda yake ƙari'i nafi'u shine yake yin kira'a nafi'u shine ƙari'i sai ya karantar da warshi da ƙalun ya karantar da warsh da ƙalun da ƙalun da warsh su ne waɗanda suke riwaya don haka a ilmance ba a cewa ƙira'ar warshi amma kalma ce da muka gada don haka sai mu ce muku ƙira'ar warshi don ku fahimci inda aka dosa amma ana magana ilimi sai a ce ƙira'ar nafi'u riwayar warshi haka kuma riwayar ƙalun daga nafi'u mun fahimci wannan ko to warshi yana da almajirai guda biyu da akwai kais da akwai al'asbahani to kira'ar riwayar da shi asbahani yayo daga warsh ita ce take da al'imalatul kubra ita ce take da yamala cikakkiya ita ce za a ce wadduhe kai tsaye amma wannan riwaya wadda asbahani yayo daga warsh ba irin ta ce muke a ƙasar nan ba wadda ta zo mana ta hanyar warsh ita ce ta hanyar ainihin kais ita babu imala kubra gaba ɗayan alƙur'ani sai a ƙarƙashin haƙuri na suratu tahe nan ne kawai amma duk sauran imala ce sugura wadda ake kiranta taqlil in ka zo sai ka ce wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هكا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين haka ita ce sahihiyar ƙira'awar shi wadda riwayarta ta zo mana nan ƙasar amma sai muka haɗa riwayar shi ta ɗaliban shi guda biyu wadda yake babu ainihin imala a ciki sai ka ji mutum ya zo yana cewa ko da a yadda zai faɗi harufan daidai ba daidai ba ne ka ce wadduhe sai dai wadduha ya sha bamban kuma da riwayar haf wadda ya yo daga asim ita kuma wannan riwaya wadduha wadduha ha kai tsaye za ka faɗi wannan kuwa wadduha sai ka ɗan kau da harshenka kaɗan in ba ka sa kunnen basira da kyau ba sai ku zo kuna yin irin yadda kuke wa malam ya hayayo la Allah ya ji kanshi in yazo ya ce karka ce kaza amma ka ce kaza sai a ce au ai duk ɗaya ya faɗi ai kunnanka akwai dalmar jahilci da ta narke a ciki don haka ba za ka iya bambancewa ba mun fahimci wannan ko to shi yasa yana daga cikin kuskure irin wannan kira'a da ake ta zubar gado dan me za ka ɗauki ɗanka ka kai shi wai ya tafi gabas ya je ya koyo karatun ƙur'ani amma lalataccen karatun ƙur'ani dan menene a to tunda kuma aka gane haka kuskure ne ku kuma dan menene ba za ku gina makarantu na islamiyya waɗanda za a hadda alƙur'ani ba don hadda alƙur'ani wajibi ne farilla ne idan musulmi suka daina yi Allah zai fushi da su to yaya za a ɗauki yaro ka je ɗanka ya sha wahala ya zama wani irin ƙodago sannan ya dawo maka bai iya karatun alƙur'ani ba sai zo yana gairil magarubi alaihim wala dalin amin haka ya za a rinka irin wannan karatu don Allah duk wanda yake wannan karatun cin mutuncin alƙur'ani yake yi to amma za ka iya fahimta dan ba a koya muku larabci in ba a koya maka larabci ba yaya za ka iya gane cewa kaza kuskure kake kaza daidai ne ba a koya muku tajwidi yaya za ka iya gane cewa kaza daidai ne kaza duk inda ta'un ya zo ya haɗu da lanjaye a cikin riwayar warshi riwayar warshi an nafe to wannan lamun din zai zama ainihin mufakham ne salamun hiya hatta matla'i matla la to amma haka suke karanta a kasan nan ba haka suke ba to kuma haka riwayar warshi take to me yasa ba a je an koye ta ilmance ba to dan menene za ku rinka sawa ana zuwa ana koyo karatun da yake ba haka ainihin Allah ya saukar da alkur'ani ba kuma abin da yasa baka iya gane kuskuren dan baka iya larabci bane baka koye shi ba yanzu da wanda ba bahaushe ba zai zo yana yin hausarka idan ya zo ya ce dalladi ya zo nan sai ka ce ya bata maka harshe dan me ba zai ce dalladi ba sai ya ce dalladi kawai ɗamula hannu ya cire mai da shi dal amma sai ka ce ya ɓata maka kai kuma gaba ɗaya magana Allah ce baka iya karantawa ba duk surutun duniya ka iya turanci ka iya hausa ka san sunan ka za a hausa duk ka ƙware amma baka iya karanta littafin Allah daidai ba kuma ka je ka ce kana son a saka ka aljanna wajibi kowa ya lura da waɗannan abubuwa san wannan kira'a da ake yi wallahi ba kyau a daina ta haramun ne wallahi zagin ubangiji ake yi saboda ko shugaban ƙasa ya rubuta speech yau da ake 1 October bai samu dama fitowa ba misali ya ce wane ka je ka karanta wannan speech a madadina ka je kana karatun wannan speech ba ka yin turanci garan dangan gariya sai an ce dan me zaka bata jawabin shugaban ƙasa maganar da take future tense abin da ke zuwa sai ka mai da shi ya zama present continuous ko ka mai da shi past tense ko ka mai da shi past participle sai shugaban ƙasa ya ce dan me ka bata mini magana mun fahimta to ka ɓata magana shugaban ƙasa za a tuhumce ka sai ka ɓata ta ubangiji ma'ana ubangiji bai da waɗanda za su kare shi a nan ne sai a lalata magana Allah sai ka ji mutum yana karatun alqur'ani laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha sai ga ya kwankwasa ƙasa bai san ya zagi ubangiji ba wai shi qira'at te mai daɗi ne da yazo wai laqad kafara allazina qalu sai ga ya haka inna allaha thalithu thalatha shikenan ya zagi ubangiji shi ma addinin ya zama ɗaya da kiristoci laqad kafara allazina qalu ya ce duk wanda ya magana to ya zama kafiri duk wanda ya taɓa magana don laƙad kafara allazina kalu duk wani wanda ya buɗe baki ya taɓa magana ya ce to ya kafirta tun da ya waƙafi a wurin ba waƙafi a wurin sai kuma ya zo da kan sai ce inna allaha salisu salasa allah ɗayan alloli uku ne shi kuma da kanshi kaga addinin shi ya zama irin na kirista me yasa saboda bai san ina ne ya kamata a tsaya ba ina ne ya kamata a tashi a cikin alkur'ani amma ba gasa haka suke ba sai a ce ai ga malam can yana kwami ba sai yana ta kwama saban Allah bane to irin wannan sai ga a kasar Dimashka an samu alaramma gashi nan da zugegen gemu da damin nadi haka sai zo yana kira'a bit tamtid yana rerawa bai san yana bata ainihin abin da ake so bane wa ikhrajil kalami an mawadihi da kuma canza maganganun Allah daga inda suka dace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce iqra bismi rabbikal ladhi halaq Allah yana cewa kai karatu da sunan Allah ubangijinka wanda ya halitta shi kuma yana cewa kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya aski mun fahimci wannan da kyau jama'a to yanzu wannan ba kuskure bane a to da ka koya zaka iya ba kwa jin yan yara ne yanzu ana sa su a Abuja suna kira'a dinnan da ake gasa sai ka ji yaro yana karatu sai ka ji madigarka tana motsi saboda daɗi sai ga ana rike dan tsoho yana kuka wai yana Allah ya isa wa kake wa Allah ya isa wai ne wa iyayen shi ne wai Allah ya isa Allah ya isa nan iyayen shi yake nufi fa wai Allah ya isa shi an cuce shi to da wa yake yana Allah ya isa ana baba ya haƙuri yana ƙara shasheka Allah ya isa sai an kawo ruwa an bashi an dan dama mishi fura yana sha yana abin nan haka yana Allah isa wa yake wa Allah isa tunda kai kaga wannan a dan me ba za ku yi ƴaƴan ku fandisho ba kar ku zo nan gaba su ne muku wannan Allah isa ba haƙƙin kowa bane ya karantar da ɗan shi littafin Allah alqur'ani a to dan me yanzu kowa ya ɗauka farilla ne ya saka ɗan shi boko farilla ne ɗan shi ya iya turanci dole ne kawai sai ya zama makarantar boko ita ke juye makarantar islamiyya idan ɗanka yana zuwa makarantar islamiyya da safe in aka sa shi makarantar boko dole ne ya koma islamiyya da yamma sai dai boko ta juye islamiyya amma islamiyya ba za ta juye boko ba ba abin da yake faruwa ba kenan sai ka kai ɗanka makarantar boko sai ka ɗibi kuɗi naira dubu goma sha ka biya mishi a shekara amma islamiyya ana nan ana gwagwarmaya da ku akan naira arba'in malaman ne ma suka daka ta taku kowa ya je kama sana'a mana idan ɗanka ya je faso gilashin mota ya dawo kwa zo ku yi taron iyayen yara ko nawa a sa kuɗin makaranta a biya amma malamin makaranta wai wata sai a kawo naira ɗari hudu a bashi naira ɗari hudu me za ta yi malamin makaranta a lokacin da ana baiwa malamin makaranta boko naira dubu kaza a to ba dole ne yara su ɗauka cewa addinin musulunci bai da kima ba kuma makarantar boko za a tafi sai an yi wanka sai an yi brush sai an yi guga sai an gyara farce sai an goge takalmi sai an yi zanzaro an gyara komai akwai jaka ta musamman akwai motar makaranta school bus amma makarantar islamiyya sai a ce to daga filin kwallo kai sauri ka wuce fa sai ce to iya shikenan sai wajen karfe biyar da rabi sannan ka gan shi kafa shi kamar bakule zai tafi makarantar islamiyya yana zuwa malam in ya tambaye shi me yasa kai latti ai an aike ni ne nika ban dawo da wuri ba malam ya ce ƙarya kake yana tsula mai bulala in ya taho gida da gudu ai malam ya doke ni malam ya doke ka to mu je ba zan yadda ba amma a makarantar boko wane ne ya sakandare da ba a yi mishi seniority ba a ɗauke ka senior ya saka ka a loka da ake sanya kaya a juya ka upside down haka suke sai kai minti biyu ko minti uku hanjin cikin ka ya kusa zazzagowa sai a fito da kai ana fito da kai sai ka faɗi kanka na ƙasa ƙafafuwanka na sama an kulle ka a loka a jingine a yi maka duka kai jina-jina amma an ka dawo gida ba za ka faɗa ba kana zuwa makarantar bodin da akwatin ka sai a maka mari biyu wai barka da zuwa amma ana abin a innal qabra rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran dama annabi ya ce idan kabari yayi kyau lahira za ta yi kyau in kabari yayi azaba lahira azaba ma'ana daga zuwanka an wanke fuskarka so biyu abin da ke ciki ya fi haka kenan a kwace garin rogonka ka je ka haɗo wa siniyoti ka haɗo musu komai su ci kyauta kuma ka zo in wanka ka mishi sai ka miƙa mishi thank you sir ya cuce ka fa amma sa ne shi mun fahimta haka aka yi rayuwa a wannan kowa ya haƙura ya samu boko ɗin amma yanzu makarantar islamiyya ba ku iya jurewa mun fahimci wannan da kyau to dole ne dai sai an dawo wa alkur'ani an ba shi matsayin shi malaman alkur'ani an girmama su sannan yanzu jami'al islamiyya ɗalibin da ke jami'al islamiyya duk gaba ɗaya kowane fakalti yake ko a wace kulliya kake ma'ana ko a wani ɓangaren darasi kake akwai kuɗi da gwamnati take baka ka rinka ainihin ɗan siyayyan sutura da sauransu to tare da wannan kuɗi da ake bayarwa amma sai aka dubi ɗaliban da ke kulliyatul qur'anil karim sai aka ƙara musu nasu kuɗin sai suka fi na kowa in kana kulliyatul qur'anil karim misali in sauran ana ba su naira talatin talatin misali to kai za a rinka baka naira hamsin hamsin saboda a girmama alqur'ani a ƙasar misra a da duk wanda ya shiga jami'ar azhar fa a da shara'i ne sai ya haddace qur'ani zai shiga duk ga su malam isa waziri da suka je azhar din nan kowa sai kana da hadda izo 60 a kanka in baka da shi duk misra in gatanka ne ba za ka shiga ba saboda haka kana haihuwa ɗanka kana kokari ya shiga azhar ko sai kai sauri ka kai shi wurin alaramma alaramma ya koya mishi kira'a mai kyau dan kafin ya balaga ya haddace qur'ani dan ya shiga jami'ar azhar yanzu duk yahudawa sun yi mana makirci a duniya all over ko ta ina sun bi sun mana makirci Allah ya kiyaye
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to shine sai malam yake cewa wannan irin kira'a da suke yi da canzawa Allah maganganun shi suna karantawa wurin ɗaukar gawa fa haramun bi ijma'il ulama'i yace wannan haramun ne duk malamai sun haɗu akan haka wa qad awdahtu qubahahu wa ghilaba tahrimihi al-imam an-nawawi yace nayi bayani ɗaya bayan ɗaya game da munin wannan aiki da kuma matuƙa wajen kaiwa haramci wa fiska man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu fi kitabi adabil qira'a nawu yace a cikin wani littafi nawa da nake bayani akan ladubba na karatun alqur'ani nayi bayani game da cewa wannan abu bid'a ne kuma duk wanda yake da ikon ya hana wannan abu yake hanawa sarki ne shi ko malami yace wannan ya zama fasiki yace cikakken bayani yana nan a cikin wannan littafi nawa wallahu musta'an Allah ya taimake mu qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai na ce yushiru ila kitabihi at-tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an yace Imam an-Nawawi yana nuni ne ga littafin shi mai suna at-tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an wannan magana ba ta a cikin sabuwar taba'a sai Imam an-Nawawi yace fanzur safhata at-tasi'a was-samanin ila as-sama'a at-tis'in minhu yace ka duba shafi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bai faɗi shafi ba yace da fanzur safhata ka duba shafi ya kewaye a kausi karshe sai sa minhu na wannan littafi a zahiri a Sheikh Nasiruddin Al-Albani littafin baya kusa da shi ya kafa hujja da shi ne yana kokarin ya ɗauko littafin ya ainihin kafa ya buɗo shafin dan ya gaya maka bai samu dama yin haka ba kuma aka zo aka buga littafin to shi yasa na dubo a wannan nuska ta waga ta nazo da ita don zan karanto mana wannan magana shine daga shafi na 89 zuwa na 90 daidai na ainihin wannan littafi to shine bari mu ji abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin wannan littafi at-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an babu a tsohon bugu au babu a tsohon bugu to na'am gashi a cikin wannan littafi wannan littafi duk abin da ya shafi ladubba na mai koyo ko mai karantarwa da duk abin da ya shafi alkur'ani da tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sayyidina usman duk an tattauna a cikin wannan littafi wannan nuska da ke hannuna nuskar da almajirin albani ya haƙaƙa ta ne a sheikh abdulkadir al-arnaut shi ma ɗan garinsa albani ɗin ne don albaniya garin sunan garin kenan albania to amma da turanci ne ake cewa albania da larabci sunan garin al-arnaut to shi albani sai zan ana nassaba shi ga sunan garin da ainihin kalmar turanci al-albani waɗannan ɗalibai nashi su kuma sai zama da kalmar larabci al-arnaut shine al-arnauti ai the albanian mun fahimta ko to sai ya ce wa hadha al-qism wa hadha al-qism al-awwal min al-qira'a bil alhan المحرمة معصية ya ce wannan kashi don yana bayani ne dangane da karatun alkur'ani da kuskure sai ya ce wannan kashi na farko wato na karanta alkur'ani da lahani ana karanta qur'ani da gargada ya ce wanda yake haramun ne ma'asiyatun ya ce wannan babban saban Allah ne ibtuliya biha ba'dul awam aljahala wasu manya-manyan jahilai sun bala'antu da wannan ga su dai alarammomi ne ana ganin su wai malamai ne amma kuma sun fada cikin wannan bala'i saboda jahilci والطغام الغشمة لكم وأن ما سأينهم جرمان كي كركتتو الذين يقرؤون على الجنائز وأن دن أكي متوى سوء أكي كرا زاءت أو كغاوى سوكما سنارك غاوى دكراتو وفي بعض الحوا محافل دكما wurin tarurruka za a kira su wurin taron maulidi ne za a kira su wurin buɗe hanya ne aikin gayya za a kira su ana aikin ga yazo kuma suna karatu alarramomi kenan ana maulidi su kuma suna karatu don za su samu kuɗi sai ce wa hadhihi bid'atun muharrama wannan bid'a ce wadda take haramun zahira a sarari wannan abu haramun ne ya asimu kullu mustami'in laha duk wanda ya je na sauraron wannan bid'ar ma ya yi laifi ma'ana za su ɗauki gawas amma aka kira irin waɗannan alarmomin sai ka koma gida kai ba za ka bi ba don akwai bid'a a ciki wadda take ta haramun haramiya kuwa idan ta shigo to za ta lalata wannan ainihin lada da za a samu shi yasa idan ka tashi kai sallah ka take timbinka da haramun baka da sallah ka tashi za ka yi sallah tufafinka na haramun baka da sallah ka ɗibi kuɗi na haramun ka tafi aikin hajji baka da aikin hajji ya waje ba kowa ya fahimci wannan saboda haka ka je kana sauraren su ma haramun ne to ba gashi nan ba maulidi din bid'a sannan wannan karatu da za a zo ana yi kuma ana rugurguza karatun alkur'ani bid'a ko kuma ka ji alarama kawai ya sa lasifika ya kwana karatu wa ya gaya maka haka ake alarama wa alarama mai tamanin alarama mai tamanin ai dan bid'a ne duk inda alarama mai tamanin yake mubtadi'i ne a karkashin dokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wai mai tamanin wai zai sauke 60 a wannan daren har ya dora da 20 sannan alfijir ya bullo shine mai tamanin to mai tamanin mubtadi'i ne dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sauke alqur'ani ƙasa da kwanaki uku ba zai fahimce shi ba kuma qur'ani Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an wai mutane ba sa lura su fahimci alqur'ani ne am ala qulubin aqfaluha ko an sa kwaduna ne an rufe zukatansu ashe manufar karatun alqur'ani shine fahimta a to ka karanta ƙasa da kwana uku baka fahimta to ina kuma kai da za a ce wai ka sauke alkur'ani a cikin dare ɗaya har ka maimaito izifi ashirin sannan alfijir ya bullo manzon Allah bai taɓa yin haka ba da a ce haka shari'a ce shari'a ce da manzon Allah ya yi mun fahimci wannan da kyau jama'a to wajibi ne kowa ya lura da waɗannan abubuwa kama kalahu aqbal qudati al-mawardi yace kamar yadda babban alkali ya faɗi al-imam al-mawardi al-imam al-mawardi yace wa ya'simu kullu qadirin ala izalatiha duk wanda yake da ikon ya hana wannan bid'a ya ya hana to wannan yayi laifi kai ne sarki ko kai ne dagaci ko mai anguwa ana yin bid'a suna zuwa suna karanta alqur'ani suna lalata karatun shi idan ka ƙi hanawa ka ƙi ga gusar da wannan abu ka yi zunubi a wurin Allah aw alan nahya anha ko kuma mutumin da ba zai iya gusar da su gaba ɗaya daga yankin mulkin shi ba to sai ya hana su yin wannan aiki ɗin mun fahimta ma'ana in za ka iya korar su su ban maka ƙasa su bari ba za ka iya ba sai ka hana su kana da ikon ka hana kaƙi to ka yi laifi a wurin Allah idza lam yaf'al zalika matakar bai hana ba ko kuma bai ainihin raba su da wannan ƙasa ba mawardi ya ce wa qad bazaltu fiha ba'd qudrati ya ce ni dai nayi iya kokari na a garin mu dan in ga na hana wannan don mawardi babban alkali ne wa arju min fadlillahi alkarim an yuwaffiqa li izalatiha man huwa ahlu li zalika yace nayi iya kokari na a garin mu amma abin na ina samu matsala na citira ban samu nasara ba yace amma ina roƙon Allah cikin falalashi mai girma Allah ya datar da wanda ya dace da ya wannan aiki ya zo ya gusar da wannan abu kaji manyan malamai ya yi iya ƙoƙarin shi abin bai gusu ba sai ce Allah ya kawo wanda ya san ya cancanta ya gusar da wannan abu in kaga Allah bai tabbatar da abu hannunka ba baka cancanta ba ne to Allah ya kawo wanda ya cancanta wa an yaj'alahu fi afiya yace kuma Allah ya kiyaye ainihin musulmi daga wannan ainihin al'amari ya zama sun daina fada a ciki a takaicen takaita wannan magana kenan da al-Imam An-Nawawi ya faɗi a cikin wannan littafi At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an Allah ya shiryar da mu الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يتي المسألة التاسعة والأربعون المسألة التاسعة والأربعون مسألة أربعين ترى ويجب الإسراء في السير بها سيرا دون الرمل دون الرمل يتي ينا وجبا إذن أكا أو كغاوة تولوك تنتفيا إن أي سوري أما سور دبيكيس الصرفابا من غاني saurin da bai kai sassarfa ba sassarfa kamar shigen wadda ake wurin tsawafi da makamantansu ya zama kamar kana hada da sauri da gudu to ba a san irin wannan ana da san ai sauri wa fi zalika ahadith albani ya ce akwai hadisai a cikin haka kaji haka addinin albani din kenan da ake ce muku wani sabon addini ya fito sunan shi wai albani duk ku gama sharrin ku Allah zai fahimtar da mutane babu wani addini a duniya sunan shi albani a'a sunan addinin musulunci ne amma wanda ya rubuta addinin da annabi ya zo ne yake tabbatarwa shine albani din sai kuma wani albanin ya zo yana karantawa to duk abin da ya ja kenan albani ne open albani albani ya rubuta albani ke karantawa ko kuma malaman ku yan bid'a ne shi kuma albani mai karanta bai san bid'a albani mai rubutu bai san bid'a kaga shi kenan ja ya faɗo ja ya ɗauka albani na karanta littafin albani ko mun fahimta ai ba a ce dan fulani gidir kayan giginya ba ja ya faɗo ja ya ɗauka sai a ce albani na karanta littafin albani wannan na kin bid'a wannan na kin bid'a mun fahimta wannan na faɗa da shirka wannan ma yana yi wannan na faɗa da rusa ɗariƙa wannan ma yana yi wannan yana faɗa da rusa shi'a wannan ma yana yi to tafiyar ta zo daidai wa daida ko to ba wani abu bane addinin na albani din da ake zuwa a samu yan tsohuwa a ce ai wani addini ne ya fito iya ta ce wani irin addini a ce sunan shi albani tsohuwa ta ce oh dama iyayen mu sun gaya mana cewa ƙarshen duniya kaji yan tsohuwa wai yayan ta sun gaya mata tana nan tana rama da kulinta ki gama rama da kulinki ki zauna lafiya ya fi miki sai ki je ki shiga cikin fitina kawai su kuga ki cikin bala'i wai har yan tsofaffi ma yanzu shiga shi a suke yan tsohuwa ita ma sai a ce mata ai san mutan gidan manzan Allah ne to kuma mutanen ƙasar mu kowa yana kaunar manzan Allah sai a ji a ce ai tsohuwa ai san mutan gidan manzan Allah ne ƙarya kuke yi zindiƙai san mutan gidan manzan Allah wannan addinin musulunci ne addinin shi'a kin mutan gidan manzan Allah ne da sahabban shi duk wanda yake shi'a yace yana kaunar mutan gidan manzan Allah ƙarya yake zindiki yana kaunar mutan gidan manzan Allah mutan gidan manzan Allah guda nawa ne ina matan shi ‘ya'yan nashi guda nawa ne ‘yan shi'a suke so daga Fatima sai Husaini kaɗai daga Fatima sai Husaini Alhassan ma shi'a ba sa ƙaunar shi yadda ya kamata saboda Alhassan wai ya ɗauki kujerar halifancin mahaifin shi ya danƙa wa Sayyidina Mu'awiyah radiyallahu anhum ajma'i to wai wannan abin da yayi don dama wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana da mu'jiza manya manya fa salawatullahi wa salamuhu alaihi manzo Allah yana zaune wata rana sai ya ɗauko alhassan sai ya ɗora shi akan cinye shi ya ce wannan ɗan jika na wannan jika na da kuka gani nan gaba za a yi wata kasurgumar fitina amma shi zai sulhunta ta alhassan yana ɗan ƙarami lokacin mun fahimta ko haka kuma manzo Allah yana zaune wata rana mala'ika ya zo mishi da turbaya haka a tafin hannu yace kaga wannan turbaya yace eh yace annan ne za a danna jikan ka Husaini a yanka shi manzo Allah ya fashe da kuka to yaya za a Allah ya kaddara kuka ba zai hana ba sai tawakkali mun fahimci wannan da kyau to da fitina ta fitina aka kashe sayyidina Husaini bayan sayyidina Aliyu sai Al-Hasan ya hau kujerar mahaifin shi da ya hau wannan kujera dan tabbatar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Al-Hasan ya kiraye Muawiya yace ka gani ba zan yi fada da kai ba abin da ya gabata kuma Allah ya gafarta muku kujera halifanci ake rikici aka ya ce gata to wannan abin da alhassan ya yi to ya munana wa 'yan shi'a don haka shi ma ba sa ƙaunar shi kullum don me ba sa bikin mutuwa alhassan sai alhussaini shi bai mutu ba ko shi ba ahalul baiti ba ne a wace ce uwar uwar ahalul baiti din ba khadija ba don me ba kwa jin suna sha'awar ɗaukaka sunanta ba ita ta haifi fatimatu zahara ba kuma Fatima ta zo ta fashe manzon Allah da kuka ta ce manzon Allah wai ni uwata Khadija tana ina manzon Allah ya ce wane mutum uwarki Allah ya ce akwai gida da take da shi a aljanna ka ta fare na zinare da lu'ulu'u da Allah ya mata ki kwantar da hankalinki uwarki a aljanna ce ke ma kika zama sayyidatu nisa'il alamin balle uwarki mun fahimci wannan to ina Khadija ba ta cikin iyalan manzon Allah to kun taba jin suna maganar ta a a cikin jikokin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai akwai ummu kulsum ƙanwarsa Hassan da Husaini ce an haifi wannan ummu kulsum bayan bayan an haifi al-Hassan aka haifi al-Husain aka haifi al-Muhsin al-Muhsin Allah ya mishi rasuwa sai aka haifi ummu kulsum ita ma Fatimatu Zahra ta haife ta kuma Aliyu ne ubanta ta taso tana yar karama haka sai Sayyidina Ali daga nan zaka fahimci babu duk wannan hayaniya yan shi'a suka haddasa ta fa suka ɓata tarihi amma mu muna da malamai na ahlus sunna al-imam ibn kasir al-bidayatu wa nihaya kafkecen littafi duk baki ɗaya tarihi ne samfarera aka tace a ciki kaje ka siya ka karanta ka ga gaskiya da gaskiya al-imam shaykhul islam ibn taymiya yana da littafi ra'sul husayn ibn kasir yana da littafi al-husayn radiyallahu anhu wa mashhaduhu duk gaba ɗaya sun rubuta duk abin da ake nema na gaskiya 'yan shi'a ne suka lalata tsakanin Umar da Aliyu da Umar da Abubakar da Aliyu in ba haka ba su tsakanin su lafiya lau suke amma su da suka zo rubuta tarihi sai suka ɓata abin wannan ummu kulsum wadda Fatima ta haifa ran nan sai ainihin Sayyidina Ali ya zo ya samu Umar yana khalifanci ya ce ya Umar me yasa dan me ba za ka auri ummu kulsum ƴata ba ya ce to ka turo ta in ganta Aliyu ya ce idan har ta zo in ka ga taimaka to na baka sai aka turo ummu kulsum ummu kulsum tana zuwa umar ya ga yarinya ta yi yaya an bashi ta zama matar shi sai ce to ke matso mu gani sai ta matso sai ya daga kaurin ki yace ice ko ba tabo ai sai da raha rayuwa sai da raha ice ko ba tabo sai ka amirul mu'minin ba dan dai kai bace da na kwada maka mari a ta matar shi ce har an fara wasa da dariya yanzu nan to yaya aka yi na Ali ya ɗauki jinin shi ‘yar gidan Fatima ya aura wa Umar idan da Umar kafiri ne auren Aliyu ku ya aka kuwa kafirtar da Umar mun fahimci wannan da kyau jama'a to idan ‘yan shi'a da gaske suke son gidan manzan Allah wannan ummu kulsum kun taɓa jin tarihin ta wurin su to ita ma ahlul baiti ce ita ma kanwa Husaini din ce ya ba a santa ina tarihin ta ina sauran ‘ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina alqasim suna magana shi ina zainaba suna santa ina ummu kulsum a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk ina waɗannan suke ina ibrahim al-mu'azzam suna suna labarin shi yadda suke sa abdul hussein sai kaga mutum a iran ya sa abdul hussein bawan husaini abdu fatima bawan fatima abdu ali bawan ali al-alawi wai sharifi ne shi ta hanyar ali al-fatimi sharifi ne shi ta hanyar fatima al-Husaini sharifi ne ta hanyar Husain al-Hasani sharifi ne ta hanyar Hasan to yaya ba su danganta kansu ga sauran ƴaƴa da jikoki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in dai ahlul baitin suke so to matan annabi kuma yaya duk suka kwandam din su wata mata ce suka suka yadda da ita cikin matan annabi ai yanzu nan ku ƴan shi'a kuna nufin gaba ɗaya cikin gida da waje Allah ya zaba wa manzon Allah mutanen banza kenan a cikin gida matan banza a waje abokan banza wanda irin an taɓa samun wanda yawa manzon Allah jafa'i irin haka amma sai Khomeini dan kafirci sai fito ya ce wai a kashe Salman Rushdie a kashe Salman Rushdie shi ma ba kafiri bane dan uwan ɗayan duk ba tafiyar su ɗaya ba in dai Salman Rushdie ya cancanta a kashe shi haka al'amarin yake bi ijma'il muslimina Salman Rushdie ya tabbata a kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi dokar musulunci kenan ba ba dokar Khomeini bace ko littafin a shifa karanta kuma duka karanta tafasir na ahlus sunna har tafsirin malam Bakar Gumi hajjal lalani ka karanta suratul ahzab duka gani duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi kisa in ya tuba a kashe shi ainihin haddan ai mai wanka ai mai sallah a rufe shi makabartar musulmi ai mai du'a'i Allah ji kanshi in bai tuba ba sai a kashe shi irtidadan ba za a yi mai wanka ba za a yi mai sallah ba ba likafani ba makabartar musulmi ba ba addu'a Allah ya ji kanshi to Salman Rushdi hukuncin musulunci ya kashe shi haka al'amarin yake to amma shi kuma Khomeinin fa shi ma hukuncin musulunci ya kashe shi domin a doktorul allama musa al-musawi abin da yake cewa ya ce wallahi da a ce al'imamu ali yana da rai ya ce la'aƙama alal khumaini haddar ridda da ya tsaye da khumaini haddar ridda duk ba mun zo da waɗannan nasoshi an karanta ba to kasashe ne yake cewa a kashe kasashe da ma dan yaudara sai su ce nan da aka zagi manzo ba sa cewa manzon Allah nan da aka zagi manzo ba ku san abin da suke nufi da wannan kalma ba idan ba kai dirasa an ba kai karatu mai zurfi cikin shi'a ba sai sun kai ka sun baro ka ba sa cewa manzon Allah sai su ce nan da aka zagi manzo waye ya tashi ya kazar-kazar in ba mu ba sai a ce sai mu to naƙadi na farko kalman manzo da suke cewa dan ba su cikakken imani da manzancin manzan Allah ba yana cikin aƙidar shi'a suka ce manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan Amina da Abdullahi ba shi ya cancanci kasancewar manzan Allah ba amma Ali dan Abi Talibin ya cancanta amma saboda ƴan mazazar suke sun yi kama sai mala'ika Jibril ya kuskure ya saukar da wahayi ga Muhammadu dan Abdullahi da Amina bai saukar ga ainihin Aliyu dan gidan ainihin Fatima da Abi Talibin ba. To wannan rashin imani da basi da manzancin manzan Allah ba, shi yasa ba za su ce manzan Allah ba sai a ce manzo. Allah ya kiyaye. Rana tana nan tana zuwa za a yi magana a kan shi a duk duk maganganun baya da aka yi ta yi har zuwa yau da ake magana duk ana ɗan ɓumɓuncinowa ne. duk ran da haka za a yi magana akan aƙidarsu da ibadat ɗinsu da sulukinsu da al'amuran da suka shafi harkokin rayuwa duk za a zo a tattauna wannan matsala mun fahimci wannan da kyau ko kuma karatu ku za ku tashi ku yi kawai duk wannan hayaniya da ake bugo muku a mujalla fahad ya sa cross fahad ya sa cross ina ruwanmu abu huraira ne ya ce manzo Allah ya sa cross balle ku ce manzo Allah ne in aka ce ya sa shine za mu ji da magana kuma manzo Allah ya sa ya zama shari'a a to fahad ya sa kuros to ina ruwanmu wallahi fahad ne ya sa kuros to ina ruwanmu fahad muke bautawa ko fahad ne khalifanmu ba sar yadda sarkin garinku yake sarki haka sarkin fahad yake sarkin makka yadda na garinku yake na gargajiya haka wannan yake nadi suke yi na gado wannan ya mutu dan shegaje shi to ina ruwanmu da shi za ka kafa mana hujja da fahad abin da muke ce maka addinin da muke qur'ani da sunna shi ku kuke suka ko ku yan shi'a shine bamu yadda ba in ba dan haka ba ku kwana kuna sukan fahad sai ofishin jakadancin Najeriya na Saudi Arabia ya kara fahad in ya ga dama amma mu muna bautar Saudi Arabia ne ko muna bautar fahad ne abin da muka hada da mutan Saudi Arabia shine su ahlus sunna ne mu ahlus sunna idan su ka taba a matsayin su na sarakunan gargajiya da abubuwan da suke ba abin da ya shafe mu amma a kul ka taba aqidar su to da mu kake wallahi ba za mu kyale ka ba kawai ka'ida kenan da za ka zo kana dura larabawa zagi sai dai mai maka nasiha dan me kake zagin su larabawa amma da zaka zo kana dura wa ahlus sunna zagi to da mu kake shine ash-shaykh al-albani yace wa fi zalika ahadith a cikin wannan matsala akwai hadisai al-awwal hadisi na farko wanda ke magana akan an dauki gawa a gaggawa annabi yace asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi annabi ya ce idan kuka ɗauki gawa sai ku yi gaggawa idan gawar mutumin kirki ce to alheri za ku kai shi gare shi kun ga kakku mai jinkiri kenan wa in ta ku gaira zalika idan wannan gawa ba mutuniyar kirki ba ce fa sharrun ta za'unahu an riƙabikum sharri ne ku sauri ku je ku sauke daga wuyanku kun ji hikimar sauri ɗin idan mutumin kirki ne alheri za ku kai shi ku yi gaggawa in mutumin banza ne sharri ne kuka ɗauka ku sauri ku je ku ajiye akhrajahu al-hakim to wannan hadisi yana nuna kenan yana nuna kenan duk wani mutumin banza an ya mutu a dauke shi a kai shi kabari a'a abinda hadisi yake mana bayani shine al'amuran gawa din nan gaibu ne ta iya yiwa ku kuna ganin wani mutumin kirki ne to amma sai zama ba haka ba to ku dai kun dauki gawa ta musulmi to me yiwa wannan mutum musulmi mutumin kirki ne to ku gagga ku kai shi kabarin shi me yiwa wannan mutum musulmi mutumin banza ne ku sauri ku kai shi dan ku aje sharri daga wuyanku أخرجه الشيخان الإمام البخاري لمسلم سكفتر دوانا حديثي والسياق لمسلم وانا اللفظ دا ألبانيا كاو لفظ الإمام مسلم ني وأصحاب السنن الأربعة دا مالمان سنن قداهدو دا أبو داودا دا ترمذي دا نسائي دا ابن ماجة to da ya zo wasali a wannan sabon bugu sai ce wa ashabi wa ashabi sunan din nan ma'atufun ne akan cewa wasiyaqu li muslimin wasiyaqu li muslimin wa ashabi sunan akan haka wawun din ya zama wawul atafi kenan amma da ya ce wa siyaqu li muslimin wa ashabu sunan al arba'a sai zama wawun din ya zama wawi ne na aqafi akan akhrajahu shaykhani dan haka wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi amma wannan lafazi da aka kawo to lafazin na muslim ne abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja su ma sun fitar da hadisin su ma wannan lafazin nasu ne mun fahimta ko fa'idar wannan wasali da yake nan ashabis sunan وصححه الترمذي الإمام الترمذي يا إنجن تونا حديثي وأحمد دا الإمام أحمد شيما يا بتر دونا حديثي كاغا سيتشي وأحمد wannan wa Ahmad din nan ba ma'atufi ne akan wasahahu Tirmidhi ba amma ma'atufi ne akan akhrajahu Shaykhani sai ka ce ai wa akhrajahu Ahmad kenan Ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu na littafin shi al-Musnad shafi na 240 da shafi na 280 da shafi na 488 wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 21 min turuqin ta hanyoyi daban-daban an Abi Huraira daga Abi Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara Abi Huraira yarda walahu hadithun akhar bi nahwi al-ati yace Abu Huraira ma yana da wani hadisin ga irin shi nan gashi shine asani na biyu annabi yace idza wudi'atil jinazatu idan aka ajiye gawa lokacin da za a yi mata sallah aka zo aka ɗauke ta wahtamala har rijalu ala anaqihim mazaje suka ɗauki gawa ɗin akan wuyansu ashe ya nuna mazaje ne ke ɗaukar gawa banda mataye kuma gawa ya nuna aka ake ɗora ta kenan da kai da kaya mallaka wuya ne shi yasa annabi ya ce ala a anakihim mazaje suka ɗauke ta akan wuyansu fa in kanat salihatan qalat sai kowa ya saurara duk gawar da aka ɗauko ko ka ji ko baka ji ba balle ma ba yadda za ka ji kamar yadda za mu zo mai bayani ga abin da duk gawa aka ɗauko ta take cewa idan ta gari ce in mutumin kirki ne sai ya ce kaddimuni kaddimuni ku yi marmaza ku yi marmaza ku kai ni ku yi marmaza ku yi marmaza ku kai ni wa in kanat ghaira salihatin idan kuma gawa ce ba ta mutumin kirki ba qalat sai ta ce ya wailaha aina yazhabuna biha kun ga manzon Allah mai matukar fasaha da balaga a can da zai bada labarin gawa mutumin kirki sai dawo da bamirin sai abin da tura ke kira direct speech sai ce sai ce kaddimuni kaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni a nan da ya zo zai ba da labarin na banza sai ce sai gawa ta rinka cewa wayyo allanta ina za a kai ta kun ga bai juyo zamirin kanshi ya ce wayyo Allah ina za a kai ni ba kun ga fasahan manzon Allah ko al-ijazun nabawi sallallahu alaihi wa sallama ce ya wailaha aina yadhhabuna biha duk gawar mutumin banzan aka dauka an ɗauke ta an tafi tarai tarai tarai tana wayyo ta shiga uku ina za a yi da ita ina za a yi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in komai na jin sautin ta illal insanu banda mutum walau sami'ahu la su'iqa da mutum ya ji da sai ya faɗi ya mutu Allah ya rufe asiri Allah ya rufe asiri don ba dan haka ba a to mutane ai sai su ta mutuwa amma sai Allah ya saka ya abin maiwa ma ku ne yan dakwanta tana nan tana magana kuma ba ba kwa ji amma wannan tinkiya da zaka wuce a gefe guda tana jin abin da ake faɗi ka ji tinkiya kuma ta samu wani matsayi daban da baka samu ba saboda me saboda ita babu manaqib taklif akan ta Allah bai sa mata hankali ba dan haka bai dora mata shari'a ba a ƙarƙashin haka ita sai a jiyar da ita komai a salari don ita wannan ba zai amfana mata komai ba kai kuwa ba da wannan ake son ka wa'azantu ba da qur'ani da sunna ake son ka wa'azantu ba da maganan mutuwa ba dan haka sai aka ɓoye maka ka saurari qur'ani shine naka wa'azin dan da mutane za su ji wannan ai za su wa'azantu ko a to sai Allah ya ce to ba da wannan yake ba da wannan maganar gawa yake son ku wa'azantu ba da maganar shi yake son ku wa'azantu dan haka sai Allah bai jiyar da mu wannan ba sai zama dabbobi da sauransu suna ji أخرجه البخاري الإمام البخاري في تدونا حديثي أتكن جزء إن أكشافي نتلي ليد أربعين دبيو والنسائي دا الإمام النسائي أتكن جزء نفرقو كو مجلد نفرقو شافي نتلي بيو دا سبعين ديدي والبيهقي وأحمد الإمام البيهقي ما في تدونا حديثي إذن كغا الشيخ الألباني يا كاو أينهم سونا للتافي سيبي فتي شافن با to ya faɗi shafin ne a can baya na wannan littafi ya yi daidai wa daidai don hakan ya zo nan sai ya ƙetare da ya ce wal bai haƙi kaga bai faɗi lambobin ba to can kusa ya faɗi bai haƙi ne ai mujalladi na hudu shafi na ashirin da ɗaya don haka ba sai ya maimaita ba wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na arba'in da ɗaya da kuma shafi na hamsin da takwas an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda wa ziyadatani lin nasa'i yace ƙarin nan da aka samu guda biyu a cikin wannan hadisi qaddimuni din nan da yake cewa da kuma kalmar lasa'ika lasu'ika din nan lamun din nan da yasa shi a kausi to wannan ƙari na al-imam an-nasa'i ne walil baihaqi minhuma al-ula baihaqi kuma daga cikin waɗannan biyu ta farkon yayo qaddimuni din ta biyu ita ce yayo wali ahmada al-ukhra a riwaya al-imam ahmad kuma shi kuma ya an samu la din lamun din an same ta a riwaya ahmad a riwayar baihaqi kuma sai aka samu qaddimuni din ta cikin kausi to amma shi al-imam an-nasa'i yayo waɗannan riwayoyi guda biyu na'am lamun ne ai lamun ne yasa ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت abin da zai ƙara wa ziyada ɗin nan ta farko ƙarfi ita ce maganar ainihin da abu huraira ya faɗi a cikin ainihin wasiyar shi da ya zo mutuwa da abu huraira ya zo mutuwa sai ya ce la tadribu alayya fustatan ya ce idan na mutu kakwai mini rumfa akan kabarina ba kyau a yi wa kabari rumfa kamar yadda yake ba kyau a kewaye makabarta da gini dan da ka mutane suke addini sai ka ji ana ta neman gudunmawa wai za a kewaye makabarta da gini dan fodiyo ya ce wannan bid'a ce kuma kun yi makwanta barayi da 'yan fashi kenan yana nan cikin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a makabarta barinta ake fili tetal ga ta nan duk wanda ya zo ya ganta tangaran ba, ba wani abu amma a kewaye makabarta haka ko a yi mata rumfa ko a sa fitilu duk wannan bid'a ne yana nan cikin ihya sunna ta dan fodiyo a nan kasar aka rubuta wala tattabi'uni bi mujba bi mujmar abu huraira yace kakkura ka gawata da bakin wuta wa asri'u bi in kun dauke ni ku yi gaggawa mahallin shahid kenan fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu kaji abu huraira duk maganar da yayi sai ce saboda naji manzon Allah ya ce to in kaga kai bakin jinin tsiya wurin yan bid'a kana yawan cewa manzon Allah ya ce ne su kuma ba sa son su ji an ce manzon Allah ya ce to Abu Hurairah yayi bakin jinin tsiya wurin yan Shi'a da sauran batattu me yasa saboda duk abin da ya faɗa sai ya ce saboda naji manzon Allah ya ce kaza kuma Abu Hurairah baya ƙarya Abu Hurairah ya ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza wudi'a ar-rajulu salihu ala saririhi idan aka ɗora mutumin kirki akan gadan ainihin wato makarashi kala sai ce kaddimuni shine ya dugo haka ma'ana har zuwa ƙarshen hadisin tun daga can an karanta al hadisi yace ka karanta hadisin nahawu irin wancan ne duna qaulihi sai dai a cikin wannan riwaya ta Abu Huraira bai kawo cewa yasma'u sautuha cewa komai yana jin sautin ta har zuwa ƙarshe shine ya magana dige digen in ga ya dige dige haka yana nufin ya rage hadisin ne tunda ya kawo shi can cikakke akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi وابن هبان ده ابن هبان في صحيحه اتكل لتافن شيء الصحيح اتكل لمبا حديثي ندري بقوة ده ستين ده هدو والبيهقي ده بيهقي والطيالسي ده أبو داود الطيالسي اتكل رقم ندبو بيو ده لري أكو ده